نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا وعلى آله وصحبه أجمعين
إنك أنت العليم الحكيم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري فسبحانك اللهم لا علم ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a karatunmu na littafinmu na aƙida na al'aƙidatu tahawiyya na imam tahawi inda a sati da ya gabata muka dakata akan waɗan malam akan imani da mala'ikai da manzanni da littattafai yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan qauluhu wa nusam ahlu qiblatina aw qiblatana muslimina mu'minin ma damu bima jaa bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu'tarifin wa lahu bi kulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin malaka cewa daga cikin aƙida ta ahalus sunna wal jama'a yake cewa muna ambatan waɗanda muke kallon alƙibla da su muke sallah muna kallon alƙibla tare kenan musulmai 'yan uwanmu muna kiransu da suna musulmai mummunai ma damu bi ma ja abihin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin matuƙar suna a kan abin da manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sun suna sane da haka kuma sun yi imani da haka walahu bi kulli ma qalahu wa akhbar musaddiqin hakanan sun kasance masu gaskatawa ne akan dukkan labarin da manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya bayar wannan wata gaba ce daga cikin gabobin aƙida ta ala suna wal jama'a cewa dukkan musulmi a kyautata mashi zato a ambace shi da suna musulmi mummuni matukal yana saman kan hanya ta manzan rahama sallallahu alaihi wasallam matukal yana gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kurakurai da wasu ayyuka na bid'a ko na makamancin haka bisa sanyawa ka hudda mutum daga musulunci bisa sanyawa ka ce ma mutum kaguri bai cikin akira ta ahlus sunna wal jama'a kallon mutum ka ce kaguri ne a'a dan yayi sabo ba a kahurta mutum kamar yadda zamu gani a baya manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla salatana dukkan wanda ya salla irin tamu wastaqbala qiblatana ya ringa fuskantar alqibla irin tamu wa akala dhabihatana kuma ya ringa cin yankanmu fa huwa muslim to wannan shine musulmi kaji abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya salla irin tamu ya kalla alqibla yanda muke kallon alqibla ya ta yankanmu da muke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan shine musulmi lahu malana wa alaihi ma alaina yana da duk abin da gare mu na haƙƙi na musulunci haka nan kuma wa alaihi ma alaina kuma hannun duk abin da zai hau kanshi na haddi ko na hukumci na musulunci kamar yadda yake hawa a kanmu haka shi ma zai hawa a kanshi yana kaga wannan me yake nuna mana yana nuna mana cewa shi malam kenan abin da yake nuna mana cewa shi musulunci da imani abu ne guda shi musulmi la ya kuruju minal islami birtikabin zam ba a hulta shi daga musulunci don ya aikata zunubi don kaga mutum ya sha giya baka cewa kawuni ne ba daidai ba ne in ba kai hankali ba hika kahurta kai dan mutum ya aikata zina baka ce mai kahuri dan mutum ya yi cirba baka ce mai kahuri dan mutum ya yi sata baka ce mai kafiri wannan mai zunubi ne zunubi babba wanda yana iya sanyawa a kai a sanya shi gidan wuta ya yi kaso a gidan wuta tukwana in za a kashe aljanna tukwana daga ba a kashe aljanna amma ba a kawurtar da shi mine ne ke kawurtar da mutum a lokacin da ya ce giya halakci to a lokacin nan ya kawurta amma dan ya sha shi da kanshi ya san abin da ya sha haramun ne to wannan mai zunubi ne amma yana buɗe baki ce kai waje wannan halakci to a lokacin nan ya kafarta yana buɗe baki ce zina halakci a lokacin nan ya kafarta daga ya halatta abin da Allah haramta wannan kafurci shi ne ke cewa maganin malam da yake cewa ahalu kiblatana mun yadda in islam wanda yake ita'a'in musulmi ne shi wa yastaqbilu al-ka'aba idan zai sallah kuma yana kallon gabas ko da a ce bai zunubi ne to wannan namu ne wannan daga cikin meki a nan sai ma ne ci gaba da cewa wala na hudu fillahi wala numari fi dinillah yake cewa ban ma kutse a cikin haƙƙin Allah ban ma kutse a kan Allah subhanahu wa ta'ala yake so ce a nan yana nihin shuru kama baki taƙaitawa a kan duk abin da ba a baka labarin shi ba a kan abin da shi Allah subhanahu ta'ala kama bakinka ba a sa ka baka ce kai he ka nazarto ya Allah yake ba a ka ba ka tsaya idan aka ce ma suffa Allah kaza ce ka ce ka yi imani kai shiru ka kama bakinka bakka yawan ɗora wannan turgasuwan to ya kaza yake irin na wani ya kaza yake irin na wani an ce Allah yana shi irin jina ne ki an ce na da hannu irin hannu na ne wannan duka ba a aike ka ba a saka ba kamar yadda wasu falasifa suka ɗauki wannan hanya wasu filosof suka ɗauki wannan hanya ta yawan tunani akan wahe an gano ya hakikanin Allah subhanahu wataala ki har daga baya ma suke kai matakin inda ma suke cewa kai babu ma Allah tunda ba a ganin shi tunda kaza tunda kaza to ko babu shi to kaga kenan idan ka zurfafa cikin wannan zai kai wannan matakin wannan in yattabi'una illa zan wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda imam abu hanifa yake cewa la yanbaghi li ahadin an yantika fi dhatin bi shay'in bayya dacewa ga wani daya ya furta baki yayi magana akan zatin Allah wannan ba hakkinka ba ne ba a sa ka ba wani abu yana iya zo ma a rai wasu wasu yana iya zo ma a rai to allah ya yake allah ka za wannan kai gawa ka kori shi dan ba a sa ka wannan binciken shi ne la ya juzu la ya bari li ajin an yanti ka fi zatin da shayi ka furta baki akan zatin allah ko da ba a sa ka ba ba bukatar wani bal yasifuhu bima wasafa bihi nafsuhu kawai ka siffanta Allah da abin da ya siffantar da kanshi Allah ya ce yana ji yana gani sai ka ce Allah yana ji yana gani sai ka shi wa ya faɗi shi ya faɗi ya ce wa huwa sami'un Allah ya zaka mitilihi shay'un ya ce wa huwa sami'un basir yana ji yana gani shi ya faɗi kaga wannan kana da hujja ko ina Allah yana da hannu eh ya ce yana da hannu قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي Allah ya faɗi astakabarta an kunta min al'ad Allah ya ce yana da hannu ya hannun yake ban sani ba wannan shi ne aƙida ingantacciya kada ka shiga bincike ka shiga ƙaƙali ka ce ka san ya hakikanin abu yake shi ne ma da yake cewa wa ƙala ba a duhu wannan wata magana ce mai amfani kamar sauran yake cewa alhaƙu subhana ya ƙul من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب dukkan wanda na lazamta mishi tsayuwa da tunani da tadabburi da da me yake da suna ƙoƙarin sanin sunayena wasifati da kuma siffata alzamtuhul adab to wannan zan lazumta mishi ladabi me yake so ya ce ana idan kasancewa Allah ghafur ne ba haɗi bane kawai kake a ka san ma'ana ta magana ghafur din mai gafara ne ka san Allah rahim ne mai jin kai ne ka san ma'anai kuma ka kudurce ta a ranka ka san Allah halim ne mai tausayi ne ka san Allah sabur ne ka san Allah shakur ne ka san Allah rahman rahim almalik aljabbar almutakabbir ka san wa'annan sunayen ka san ma'anarsu zakka ƙara imani akan cewa lalle Allah Allah imanin ka zai kawo to dukkan wanda Allah ya taimake shi ya san irin wannan shi ne ma da ke cewa alzamtuhul adam to zan lazumta mishi ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma zan lazumta mishi kokarin yin aiki da abin da ya tabbata daga Allah subhanahu wa ta'ala kenan dukkan wanda Allah ya taimake shi ya san sunayen Allah ya san siffofin Allah kuma ya tsaya inda aka tsida shi kuma ya dinga kokarin aiki da abin da Allah ya ce ya yi to wannan Allah zai sanya mushi ladabi ga hakkin Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane sai ce wa man kashaftu lahu haqiqata zati alzamtuhu al'aqab dukkan kuma wanda na yaye mishi haƙiƙanin zati na ya gani to wannan alzamtuhu al'aqab to wannan na lazumta mishi halaka magana ta faɗi dukkan wanda Allah ya taimake shi ya san sunayen Allah ya san siffofin Allah kuma ya ringa kokarin aiki da abin da Allah ya ce mai yayi ya ringa ya ringa kokarin imani da dukkan abin da ya tabbata a Qur'ani da sunna ta manzon Rama sallallahu alaihi wasallam akan sunayen Allah da siffofin shi to wannan Allah zai sanya mishi ladabi ga Allah subhanahu wataala kenan kaga wanda ya shuru inda aka tsida shi amma dukkan wanda yake kokarin shi sai ya ga Allah to wannan ya sani cewa hallaka ce a gaban shi hadisi ya tabbata manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda hasken Allah zai bayyana ga halittun shi ga halittun shi wannan da dukkan wanda hasken ya riske shi zai hallaka hasken kawai a cikin alkur'ani mai girma ya aka yi da annabi musa rabbi arini an zuri ilaik sai allah yake ce mishi lan tarani annabi musa da ya je miƙati zuwa wajen allah subhanahu wataala sai yake cewa ya allah ka ba ni dama in gane ka sai allah ya ce mishi lan tarani a'a ba za ka gane ni ba amma walakinin zur'ila da jabali amma kalli wannan dutsen fa'inis ta ƙarra maka da hufa sau fatarani idan ya tsaya a yadda yake a lokacin da zan bayyana idan ya tsaya a yadda yake to kana iya gani na falon mata jallarar bubuli jabali ja'alahu dakka lokacin da ubangiji hasken shi ya dan bayyana kadan ga dutsen gabaki da dutsen ya rugurguje ya zama gari wa kharra musa sa'ika anan musa ya wa'in nan tsuwami anan sai ma ya kara da cewa faktaril adaba aw al ataba to kai zabi ya rage gare ka zan kai kokarin ka koyi ladabi ka Allah subhanahu wata'ala ka nemi ladabi ka ringa ma Allah subhanahu wata'ala wala ladabi ko kuma hallaka zaka nema ma kanka kai ka zaba tun da ai akwai wanda suke cewa akwai wuridi da suke da in aka ja wannan wuridin zaka ga Allah akwai wanda ya ce ya ma rubuta ma Allah wasiƙa an mai domin amsa akwai wanda suke cewa zai su ba ka wuridi cikin dare ka ga Allah ko cikin mauliki Allah bayyana a gare ka ko gan shi a hili akwai wanda suke wadda haka to annan musa ma an ce mai nan tara kai yanzu ka ce kana da abin da zai karanta kuma ka ga Allah subhanahu wata'ala ka yi haƙuri ka yi aiki ka je aljanna in ka je aljanna ya tabbata a cikin hadisai da cikin ayoyin alƙur'ani cewa za a ga Allah subhanahu wata'ala to idan kana so ka ga Allah ka yi haƙuri ka yi aiki za ka ganci amma a nan duniya babu mai gana Allah mazan rahama sallallahu alaihi wasallam daga duniya aka hudda shi aka ta yi da shi saman saman bakwai inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa a can mala'ika jibril ya bar shi amma da aka tambaye shi shin da kaje wannan muni kaga Allah sai ya ce nurun anni araku haske na gani ya za a gan shi haske ne haske na gani ban ga Allah nurun anna araku afwa nurun anna araku haske ne haske na gani ta ya zan ga Allah hasken da ke da kwai ya wuce misalin ta yadda shi zai ga Allah tunda idan shi bai iya riska hasken hayya ga Allah subhanahu wataala anan sai malai yake cewa wa yashhadu li hadha abinda muke nihi da wannan shaidan mu akai yace annahu subhanahu lamma kashafa lil jabal an dhatihi sahal jabal watadakdaka wa lam yathbut ala azamati zat lokacin da Allah subhanahu wataala ya bayyana da dutse dutsen ya koma gari ya rubuce bai yi iya dutse ka duba jikin adam jikin dutse ya suke waye kari to dutse ma ya kasa bari kai shi ne shibili yake cewa al'imbisatu bil ƙauli ma alhaki tarkul adam yake cewa kai yawai ka zance ma akan zatin ubangiji yawai ta zance a kan zatin ubangiji ka ringa kakal-kakal ya ka sani ya ka zaki ya ka zaki ya ce wannan bayya cikin lalabi yana cikin lalabi don haka a ƙida ingantacciya abin da ya shahi allah subhanahu wa ta'ala shuru ake yi sai ma da yake cewa wala numari fi dinin la ma'anahu la nu khasimu ahlul haqq bi ilqa'i shubhat ba ma jayayya ba ma jayayya a cikin addinin Allah mu kawo shubuha mu jewa ma waɗanda suke tsaye akan gaskiya kenan aqida ingantacciya shine kada ka ringa yau jayayya akan addinin Allah kuma dan ka ka shubuha kawai ba dan wani abu a ba a san magana akwai wanda zai zo zai yi wata tambaya tambaya in abin abu da tana iya zama shubuha ga al'umma to irin wannan shine babu kyau akwai abubuwan da in kai wani nazarin kai wani nazarin shi ɗan yin zuwa raya ma ya kawata ma ce kaza shi kuma za ka bar hanya idan ka zamna a irin wannan tunanin sai ma ne ya ci gaba da cewa wa ƙaunuhu wa la nujadilu fil qur'an faɗan shi hallau ba ma jayayya akan alqur'ani mai girma wa nashhadu annahu kalamu rabbul alamin ko muna shaida cewa lallai alqur'ani mai girma maganar Allah ce subhanahu wa ta'ala nazala bihi ruhul amin wanda mala'ika jibril ya saukar da shi fa allamahu sayyidul mursalin muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya sanar da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam huwa kalamullahi ta'ala wannan alqur'ani maganar Allah ce madaukakin sarki la yusawihi shay'un min kalamil makhluqin kuma babu wata magana ta halittun shi wadda take daidai da shi babu wata magana ta wani halitta da take daidai da magana ta alqur'ani mai girma wannan mun yi shi a cikin littafin da muka yi at-tafsira fi ulumil qur'an akan harka abin da shafi ulumul qur'an alqur'ani mai girma ga garba dauni alqur'ani mai girma babu wani zance babu wani wanda yake da hikima babu wani wanda ya iya larabci ya iya saka zance da zai zo maka zance irin na alkur'ani mai girma babu shi alkur'ani mai girma kawai sallamawa ake yi a bar ma Allah kayan shi shi ne ma yake cewa mun ba ma jayayya akan cewa alkur'ani mai girma magana Allah ce saboda magana ke da kai wadda daga mai girma ta fito daga mahalittin kowa da kowa ta fito kai yanzu misali za ka karanta alkur'ani ka ji Allah ya ce ma wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit Allah madaukakin sarki shi ne yake aiko da iska yau ka taba ji wani ya bude baki ya ce ma shi ya aiko iska yau da muke shaka ka taba ji wani ya ce ma mu ne muke sauko da ruwa أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السير بزبد الرابع كاتبجي to a ƙur'ani ne Allah ke irin wannan magana wani bai iya magana irin wannan ya ce shi ya yi kaza yanzu yau babu wani zai ce ma shi ya halice ka ba amma a ƙur'ani ne ka samu wannan amsa halakal insana min salsalin min hamadin masmun Allah shi ya halicci mutum allazi khalaqal mauta wal hayata to a ƙur'ani ke da kuma irin wannan magana ta izza ta girma yau ko ka ce bari ka rubuta bari ka rubuta zance irin alƙur'ani to kai mi kai da zaka ce kai kaza babu shi yasa alƙur'ani ke cewa qul la in ijtama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'duhum li ba'din sahira yau inda a ce mutum da aljani za su gabu a kan kowa ya taimaka ma kowa don a zo da irin wannan alkur'ani yake cewa la ya atu na bi mislihi wa law kana ba'dhum li ba'dhin sahira sun yi kaɗan su zo da irin shi ko da Charles ya taimaka ma shashi alkur'ani zaka buɗe sura 114 kowace sura akwai wata kalma da babu irinta a wata sura duk kankanta sura wata sura ce ta zama karama a ciki ha suratul asr sai inna atinaka al-kautsar ko inna atinaka al-kautsar wa salli rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar a ciki ka duba da kyau akwai kalmomi da taba jin su ba a cikin wata sura da kafa duk yawan bakara yanzu misali kalma ta al-kautsar ai na ka taba jin ta ba to haka surayen suke haka surorin suke qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad a cikin ka samu kalmomin suna da yawa ma alhamdu ma haka wai mun dauki kararin ne kahin aje manya ko ta sura haka aka samu da mata haka Allah ya halitta haka Allah yayi alqur'ani ya fada alqur'ani shi alqur'ani ba halitta bane kamar da malam ya yi isbati a ranga kenan magana ce ta Allah subhanahu wataala yake cewa nazala bihi ruhul amin mala'ika jibril shi saukar da alqur'ani mai girma zuwa ga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam saboda an samu ta matsala a wani lokaci a cikin wata daula da ake ce ma daula daula umawiyya bani umayya da kuma daula abbasiyya kamar rejim ne na shugabanci na musulunci da aka yi bayan rasuwa Ali bin Abi Talib bani Umayya su suka dauki shugabanci bayan bani Umayya akai kudeta bani Abbas suka dauki shugabanci to wannan a wannan lokutan ƙarshen bani Umayya a ƙarshen su ne wasu ɗan bid'a suka huto suka ce ai alqur'anin wannan da kuke gani halitta ai Allah halicce shi sai kasance shugabannin kasai sun ɗarbi musu gindi akan wannan magana har ya kai inda shugaba zai ce dukkan wanda ya buɗe baki ya ce alƙur'ani magana Allah ce shi kuma zai hallaka shi zai kashe shi haka aka shiga cikin wannan tashin hankali a wannan lokaci aka shiga cikin wannan fitina shi ne ma yake cewa wala na ƙulu bi halkihi wala na ƙulu bi halkihi wala nu khalif jama'atar musulmi ba ma cewa alkur'ani halitta ne kuma ba ma saba ma jama'a ta musulmi baki daya jama'a musulmi baki daya kakaf sun gamu akan cewa alkur'ani magana Allah ce ma'anar shi da kalmomin duka daga Allah subhanahu wata'ala suke ba a warewa a ce a'a kalmar ce kamar lafizzan su ne daga Allah banda ma'anar a'a ba a cewa ma'anar ce daga Allah amma lafizzan daga manzan rahama ne ko daga sahabbai a'a kawai alkur'ani mai girma lafzan wa ma'anan daga Allah subhanahu wata'ala yake wani tace akida ingantacciya akan abin da ya shahi alkur'ani mai girma to a wannan lokaci shi wannan sarki sarakai ne daban-daban suka zo akan wannan matsala akwai sarkin da yace da aka kawo yace duk wanda yace alkur'ani halitta ne eh alkur'ani magana Allah ce kashe shiri aka yi ta kashe mutane wasu suka dawo da suka yi tsoro sai suka dawo suka ce a'a mun yarda da maganar taka mu je a cewa halittar to sai mutum uku rak a waɗannan mutanen guda uku ɗaya ya mutu ɗaya ya ce naji na amince azabar ta yi yawa ya ce abin ya ishe shi ya ce naji abin da kuke son shi kenan ya ce illa wani uku da zai aiki a nan ai matsamin aka yi shi kenan kawai ya bi sai ahmad bin hanbal imamu ahlus sunna wal jama'a imamu ahmad shi kadai yayi tsaye ce a yace wannan zance ne alqur'ani mai girma magana ce ta Allah subhanahu wataala babu ta yanda za a yi alqur'ani ya zama halitta magana Allah ta zama halitta siffa ta Allah siffa ce ta Allah kuma zai kuce halitta yace babu ta yanda za a yi hakan da ba haka nan har wata rana wata rana yake zule su wata ran mahulki yake shi kenan sai suke tambaye shi a mulkin naka mika gani sai ke cewa na gani kamar na tashi ina yin sallah a raka'a ta farko sai na karanta kula uzu bil falak lokacin da na tashi raka'a ta biyu na so in karanta kula uzu bi rabbin nas sai na kasa ya suka tambaye shi me yasa ka kasa karanta kula uzu bin nas sai ke cewa faltafattu fauki wa iza alqur'anu mayit yace sai na juya kawai na ga alqur'ani nan ya mutu alqur'ani ya mutu yace eh fa inda dalika yace akhastuhu wa ghasaltuhu wa kafantuhu to da nabi qur'ani ya mutu ni kuma sai na dauke shi na mai wanka na gyara shi na sa mai alkawari na binne suka ce to qur'anin zai mutu yace ba ku ce halitta ce wace ba ku ka ce qur'ani halitta ne ko yau da halitta ai mutuwa take in dai halitta ne to ya mutu haka na gani a mulki in kuma ba halitta ba ne to muna tare da kuke da anan suka yi wannan magana ta shi ta yi ba su shirya mata ba anan sai wani ya zabo ya zo kusan kunnan imam ahmad sai ke ce mushi abinda nake so da kai azabtar da kai za a yi azabar da ba za ka iya ba don haka raɗa mana a kunni cewa ka amince alkur'ani mai girman halitta ne ni kuma zan je in hana amma azabar da za a maka amma ba tare da na faɗa abin da ka faɗa ba sai imam ahmad ya ce mai kai ma duko ka shi sai duko sai ce kai kuma ka gaya mana a kunne na ka yi imani a zuciyarka alkur'ani sifa ce ta allah magana allah ce ni kuma zan ma shaida a gaban allah akan cewa kai ka yi imani da cewa ba halitta ba ne ba in kai a gaban sarki ne zaka mun shaida to ni a gaban Allah zan maka shaida dan haka ni ina saman kan bakana alqur'ani mai girma sifa ce ta Allah sarkin da ya rasu yayi wasiya ga na baya in ka zo ka dauke shi ka ji abin da zai gaya ma akan alqur'ani in bai yarda ba alqur'ani halitta ne ka rihe shi ko kuma ka kashe shi in kana so ya dawo aka kira imamu ahmad aka tambaye shi ya kake cewa mene magana ka akan alkur'ani ya ce alkur'ani sifa ce ta allah maganar allah ce ya ce to aka shi gidan kaso aka yi aka ringa mai bulala sai da aka yi wata 28 iya rihe kuma in aka sha kwana ya an zo an zane shi amma bawan allah nan haka ya zamna duk da aka huddo shi a jirki za a huddo shi a tambaye shi ya kake a yanzu ka dawo ya ce wallah har yanzu yana nan alkur'ani mai girma sifa ce ta Allah magana Allah ce saboda duniya shi take jira shi ne wanda ya rage yana buɗe baki ya ce alkur'ani halitta ne to ya dirmiyar da duniya baki ɗaya a lokacin nan shi kada ake jira a lokacin nan malaman da ɗaliban kowa jiran fatawar shi yake rubuta a littafi kuma shi za mu isko mu karanta yan baci za su ɗauka su ringa yi kowa haka zai ringa ɗauka ringa yi abin ya take ya ce a'a alƙur'ani sifa ce ta Allah haka suka sake shi da suka gaji suka ce to ka zamna a gidanka ba fatawa babu ba da ilimi shuru ka kama bakinka kakka huta ko ina ya ce ya ji ya koma gida zama hallo ya mutu wannan sarkin hallo wani sarki ya zo shi ma zai ɗora daga nan ya kira imam ahmad ya kake ce akan alƙur'ani ya ce sifa ce ta Allah magana Allah ce kawai haka ne kuma ya kama shiri ka dawo akan magana kai ce wallahi ban na dawo sai dai ayi abin da zai wannan bawan Allah ana nan ana nan har aka yi har wani sarki ya zo ana ce mai al menene mutasim ya zo akwai wannan alwatik billah shi ma ya zo ya ce a kai mai akwai wani sarki ya ce na ƙarshen ya ce a kai mai imam ahmad a kai mai shi kafitan daga garin da yake aka ɗauki imam ahmad a saman jiki aka yi laftu da shi laftuwa aka lafta shi a saman kuma tahiya mai nisa iya daga cikin abin da aka samu wannan bawan allah wani wata karama da ya nuna a wannan lokaci addu'a ya Allah an sami addu'a shi kai tsaye me ya faru kayan da suke jikin shi za su fita daga jikin shi kuma gashi ana tahiya kuma cikin mutane ya yi addu'a ya ce ya Allah ka sitirta ni ya ce bai san me ya rike kayan shi a jikin shi ba shi dai ya san sun warware kuma kawai kayan shi wuta za su yi jikin shi Allah ya sitirta shi wannan kayan su saukar da cikin shi ba yayi addu'a ta biyu ce ya Allah ka gama idona da wannan sarkin ana shiga garin daddare aka kwashi kukan shi ya mutu aka imam ahmad aka shi ya ka tashi hankali ba Allah nan shi yasa ake ce mishi imam ahlus sunna wal jamaa wannan zaman da yayi sabati akan cewa wannan abu yana iya kai mutum zuwa kawurci ya zakkace siffa ta Allah halitta ce wa da ce ta tuku tukwana Allah taimaka wani sarki ya zo wanda kuma shi yake tahiya akan wannan sarakan da suka ringa zauwa halifofin da suka ringa shugabanni daban-daban idan aka yi shugabanni sama da uku kowa an yazo irin azaba shi daban daban kuma kowa ake da shi irin wannan ci haka ya zamna akai to aqida ingantacciya ita ce wannan aqida da wannan bawon Allah ya zamna akan ta cewa alkur'ani mai girma sifa ce ta Allah magana ce ta Allah shine ma da yake daga cikin aqidan mu ta ahlus sunna wal jamaa shine ba ma cewa alkur'ani halitta ne kuma ba mu saba ma jama'an musulmi baki daya saboda musulmai baki daya idan suka gamu ma'asumai ne amma ɗaiɗaikun su ba ma'asumai bane musamman ko an fahimci wannan magana idan musulmai suka yi ittifaki kan abu misali sahabbai suka yi ijma'i kan wata matsala to wa'annan sahabban sun zama ma'asumai ba sa gamuwa akan kuskure la tajtami'a ummati ala dalalati haka manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'umma ta batta gamuwa akan bata idan aka ce ma an samu ittifaqin musulmi akan kaza to mafi yawa a cikin kashi 100 gomiya tara da tara wannan abin gaskiya ne kuma shine daidai to ba a saba ma musulmai musulman duniya na harko da na ƙarshe akan cewa ga itikadin da ya kamata mutum ya yi aka abin da shayi alƙur'ani da yawa a nan malar sai ke cewa wala na ƙoru a ƙauruhu wala na kafir ahadan min ahalil ƙibla bitambin malam ya stahillahu sai ce kuma wala na ƙoru la ya duru ma da imani zambun liman amilahu yake cewa ba ma kafarta wani daga cikin waɗanda suke kallon alƙibla don saboda ya aikata zunubi kun san akwai wasu wanda suka bayyana wannan duniyar muni a yanzu allah taimake mu muka samu addinin musulunci a tace wallahi sauran wanda suka gabace mu da sauran wurare daban-daban wasu abubuwa suna da sun gurɓata masa addini wani kawai ya tunanin shi kawai ya ce kaza kaza ne yanzu akwai wasu wa aƙidar su tsarin su kawai duk wanda ya sha giya ya zama kafuri wannan ba musulmi ba ne aƙidar su duk wanda ya zina kafuri ne aƙidar su duk wanda ya sata kafuri ne wannan su ne ake ce ma khawarij kuma bancin sun ce mai kafurin ba kyale shi ba ake a'a takobi za a ɗauka a hudda kanshi kashewa suke saboda ka aikata kaza kawai ka kahurta kashe ka suke to a nan shi ne malam zai tantamna a kai sai yake cewa abinda malam yake nihi akan cewa ba ma kafirta wani wanda yake kallon gabas don ya aikata zunubi shi ne wanda yake ibada kuma ya kasance mummuni ne kowa ya sani kuma ya yi imani da kalma ta tauhidi ya gaskata manzan rahama sallallahu alaihi wasallam to wannan babu magana ta ka kafirta shi dan ya aikata zunubi yace wala naqulu la yadurru ma da imani ko ba ma cewa zunubi baya cutar da imanin mutum aikata zunubi yana cutar da imanin ka yana rage maka imani dan haka ka kiyaye ka kiyaye aikata zunubi yana rage imani wannan ita ce aqida ingantacciya ta ahlus sunna wal jamaa al imanu yazidu wa yanqus yana karuwa kuma yana raguwa yazidu bi ta'a yana raguwa da yin da'a wa yanqusu bil ma'siya kuma yana raguwa da saba ma Allah kai da kanka wani lokaci idan kaga kayo wasu ayyuka na alkhairi kuma a zuciyarka kana ji dan Allah kai wallahi kana ji imanin ka ba irin da jiya kana ji akwai bambanci akan jiya a lokacin da ka samu kanka kuma cikin wani sako na yau da gobe yau kayi gobe kayi jibi kayi tsamo tsamo kana cikin sako sai ka ji kaikayi a zuciyarka cewa a yanzu akwai matsala kuma kana iya a lokacin da ka ji ka bayi wani kawai ga kanan komai na iya zauwa ya tafi da kai komai na iya sama shakka komai na iya sama wasu wasu kenan imani yana karuwa ne da yawan yi ma Allah subhanahu wata'ala da'a kana azumi kana nafiloli kana sadaka kana yawan istighfari kana yawan azkar zuciyarka ya ta bambanta da lokacin da baka yin irin wannan ayyuka to ne ta ce aqida ingantacciya anan malai ke cewa akwai wa'inda wanda ke ce ma murji'a wanda su a wurinsu la ya duru ma da imanin dambu don ka aikin zunubi baya cutar da imaninka kama la tamfa'u ma alkufir ta'a kamar yadda kawuri idan idan ya yi zikiri ya amfani shi yanzu misali wanda ba musulmi ba idan ya ba da zakka wannan zakka ta amfani shi ba ta amfani shi ko to shi ne suka ce to haka nan dan ka yi imani in ka aika da zunubi wannan zunubi ba ya cutar imaninka eh dama ba a ce baka da imani amma dai imaninka zai ragu zai samu matsala ba kamar wanda ba kamar wanda bai aikata ba haka nan akwai khawarij su kuma kawurta wanda ya aikata zunubin masu ke gabaki daya su ko mu'tazila su kuma suna cewa يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر سو معتزلة واسكي mutumin da ya aikata zunubi ya fita daga imani amma kuma bai shiga cikin kahurci ba su kuma wa'ancan khawarij wanda ya aikata zunubi babba ya fita daga imani kuma ya kuma ya shiga cikin kahurcin kai wannan duka wasu ɗariƙu ne daban-daban wanda suka zo suke ɓata ma mutane addini aƙida ingantacciya ta tabbata a ƙur'ani da sunna shi ne ne shi ne maganin malam da ya ce ba ma kafirtar da mutum don ya aikata zunubi sai a lokacin da ya halatta wannan zunubin lokacin da ka ce giya halakce to ka karya ta ayar take cewa innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijisun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun a lokacin da ka da kace zina halakci to ka karyata wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila to kaga lokacin da kace riba halakci wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ya halatta ciniki kuma ya haramta riba kai kuma yake ce halakci kenan magana da Allah ya kai kawo wani ta a lokacin da ka kawo ta amma misali he ka ci riba to ba a ce ma kawo misali he ka aiki da zanta to ba a ce ma kawo sai dai a ce ma mai zunubi wanda ya aikata babban laifi shi yasa a nan al'umma take kokarin kama bakinta akan kafirtar da mutane kai tsaye yace lihada امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب shi yasa mafi yawa malamai suke cewa a'a mu ba ma kahurtar da mutum ba ma kahurtar da mutum don ya aikata zunubi sai dai mu ce ba ma kahurtar da mutum don ya aikata kowane zunubi a'a wani zunubin kana iya aikata shi misali halatta abinda Allah ya haramta a nan ga akwai wata matsala shi ne kafirta mutum kai tsaye mutum haka kalle shi kace kai kafiri ne dan saboda ka ya aikata wani zunubi ko ya aikata wani laifi wanda a hili ana iya cewa wannan laifin kafirci ko kalle shi kace kai wawa da kafiri imam abu yusuf yake cewa nazartu aba hanifa muddatan hatta tafaqa ra'ayi wa ra'ayi abu yusuf yake cewa nayi munazara munakasha ni da abu hanifa har sai da ra'ayikan mu suka gamu anna man qala bi khalqi alquran fa huwa kafir cewa mu wadi kowa ya shi dukkan wanda yace alqurani halitta ne kafiri amma shakhs almuayyin muayyan amma mutun haka ka kalle shi ba ka ce min kai kafiri ne limaza saboda kauli na cewa kai kafiri ne kamar kayan ke mashi shiga wuta ne dakata za ka yi akwai abubuwa mawa ne wanda sai an bincika su sai an tabbatar da cewa lalle wannan mutumin iya cikin hankalin shi lalle wannan mutumin ba matsa mashi ba aka yi lalle wannan mutumin ba jahili ba ne ba idan ya kasance ya yi karatu idan ya kasance da hankalin shi idan ya kasance duka wannan ya kayi wannan ba cikin tukwana ka zo da ƙarshe in ma ka yi alƙali ne tukwan ka yanke mai hukuncin zai ka yanke mai na cewa wannan magana da ya kafirta ko na makamanci haka manzan rama sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisi na abu huraira yake cewa samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qul kana rajulun min fi bani isra'il wani mutum daga cikin bani isra'il da shi da wani uwan shi yana aikata zunubi ɗaya shi kuma ɗayan mai ƙoƙarin yin ibada ne shi wanda mai ƙoƙarin yin ibada yana ganin wannan ɗan uwan nashi a kan zunubi yake shi kenan sai wata rana ya same shi yana aikata zunubi sai ke ce mi sai ke mi magana a kan wannan zunubi da yake aikata shi mai aikata zunubin sai ke cewa kai kyale ni da ubangiji na ko an aiko ka ne kai ka ringa gadi na duk abin da nake yi ka ce mun kaza kaza kaza ka kyale ni da ubangiji na kawai sai wannan mutumin sai ce to tun da haka ce Allah ma bai gafarta maka la yaghfiru Allahu lak kaga wannan magana wannan magana ka bude baki ka ce ma mutum Allah bai gafarta maka wannan shi ne ake ce ma ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin mutanen da suke kashe su yi sanyi a filastin ubangiji ubangiji ne ke gafara ba kai ba kada ka kalli mutum ka ce mai ubangiji bai gafarta maka ba ai kai da Allah shine sai manzo Allah masar sallama yake ba mu labari yake cewa wannan mutum ya ce mi Allah bai gafarta mu kuma zai sanya ka gidan aljanna ba saboda wannan zunubi da nake aikatawa dan me me yasa muka wannan hadisin dan mu hoto maka cewa aikata zunubi bai kai bai sawa ka kawurta mutum ka hunta shi daga cikin musulunci kwata kwata wayannan mutanen he sun je lahira yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai Allah ya ce ya tambaye su ya tambaye wanda ya ce Allah bai gafarta ma wancan shin mun yi da kai wannan magana shin kai kake kaddarawa abin da nake kaddarawa kai kake tsara komi ya ce a sai a ce ma wannan mai aikar da zanubin an gafarta maka shiga gidan aljanna kai kuma da kawai wannan magana wannan magana da kawai ka yi magana ka ɗauki plus ɗin ubangiji ka gidan wuta muke nuna maka ya nuna maka ba a kafirtar da mutum don ya aikata zunubi a ringa ɗaga ƙawa a ringa saurarawa yin zahi a kan abin da ya shahi kafirta mutum kai tsaye don ya aikata zunubi ba a kida ba ce ingantacciya ba a kida ba ce ta ahalin sunna wal jama'a to a nan takan yi wani ya ce tun da akwai wata matsala takan yi wani in ya saurara ya ringa tunanin cewa ai ya karanta wasu hadisai sun ambaci wani zunubi sun ce kafurci ne misali manzan rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufr zagin musulmi fasikanci ne kuma kashe shi kafurci ne kaga kawo kashe mutum bayya hudda mutum daga musulunci sai dai mai babban laifi ne aikata daga cikin zunubai amma a nan manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi da cewa kafirci na biyu akwai hadisi da yake cewa ko kuma bari mu ba da amsa akan wannan hadisi yanzu wannan hadisin kar dauke shi wa kitabuhu kufr kuma kace shi kafirci ne kada ka dauke shi akan wancan kafircin da yake hudda mutum daga saman kan hanya a'a akwai kufur duna kufur akwai kafircin da ba kafirci wancan ba wanda ya mutum ya sake kalmar shahada mu koma cikin alkur'ani cikin sutul hujurat Allah yake cewa wa in ta'ifatani minal mu'minina iftataru idan wata kungiya guda biyu ta mummunai suka yi yaki da juna suka kashe juna fa aslihu bainahuma sun aikata yaki sun kashe juna amma Allah ya ambace su suna mummunai wa in ta'ifatani min almu'minina sai ce min almu'minin daga mummunai kenan wanda yake nuna maka me kashe mutum ba kafirci bane tunda anan gashi nan sun kashe suna amma Allah subhanahu wataala ya ambace da suna mummunai kaga an bada amsa akan wannan hadisi manzon rama sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tarji'u ba'di kufaran yadru ba'dukum mirqa ba'd kada ku zama kafirai bayana ɗayan ku ya ringa bugan wuyan ɗaya kaga wannan yana ɗaukan ma'anar kada ku zama ku ɗauki siffa irin ta siffa ta kafarai masu aikata irin wannan aiki haka nan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ke cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wa at-tawbatu ma'rudatun ma'rudatun ba'd annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam mazinaci ba zai zina ba a lokacin da zai zina alhali yana mummun hakanan ba zai sha giya ba a lokacin da ya sha yana mummun ba zai sata ba a lokacin da zai sata yana mummun kenan an mudda mai rigar shi ta imani a lokacin da zai aikata wannan kenan wannan yana nuna bai da imani koko ya ke nuna to kaga wani sai ɗauki wannan hadisi sai ce to ai gashi nan annan manzon manzala sallallahu ya ce wanda yake aikata kaza ba mummuni bane to me zaka ce akai to shine kenan amsa a kusa take amsa guda zamu bara saboda abin yana da tsawo zina shan giya sata kashe mutane duka wayannan abubuwa ne wayanda suke da haddi a shari'a haddi gare su a shari'a me haddi idan mutum ya aikata a mashi kaza wanda ya sata in ta kai mataki kaza a yanke hannun shi wanda ya zina in bai da aure a zane shi bulala ɗari in yana da armi a jehe shi wanda ya kashe mutum in dai kawai haka nan da gangam ya kashe shi shi ma a kashe shi to inda kawurci ne ba haddi ba za a yi kashe haka za a yi misali wanda ya sata inda kawurcin ne babu imani a tare shi ko ka kashe shi za a yi ba yake mai hannu za amma dukkan wanda aka ma ɗaya daga cikin wannan hudurkin manzan rama sallallahu alaihi wasallam ya an taɓa jehe wata mace wani ya kalle ta zage ta manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan macen ta yi tuban da in aka raba ma 'yan madina gabaki ɗaya da ta ishe su haddi kaɗai in aka ma mutum tuba ne ba ƙarfin tuba ba to kaga in dai haddi tuba ne to kenan ba kawurci bane ba aikin da aka aikata ina fatan an fahimci wannan misali kenan aikata zunubi bayya hudda mutum daga cikin musulunci akwai wata rana wani namance sunan nashi ina tsamma sunan shi muawiya ina ga sunan nashi imran na imran sunan shi wannan bawan Allah giya ke sha giya ke sha kuma kullum ya zo majalisun mazala sallallahu alaihi wasallam idan ya zo anan sai a zane shi yana da irin wannan mutanen ne wasu iri aka suka suka zamna tare da mazala sallallahu alaihi wasallam nu'ayman sunan shi afwan nu'ayman yanzu ya zo nu'ayman ba nu'man ba nu'ayman ina ga shi ne sahabin da yake da wannan sunan kawai mu'aiman wannan bawan allah wata rana ya taba zuwa kasuwa ya siyo ma manza da sassalam wani abu ya kama shi yanzu da ya kawo hallo aka biyo shi da kasuwai aka ce ina kudin mutane kuma yanzu rugo da gudu ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sa kudin mutane ya ce wasu kudi ya ce wannan abin da na kama kana ya ce ka kyauta maka ka ya ce gani ne kawai ya kamata ka kai amfani da wannan abu ni kuma na amso na zo da shi don haka ka biya su iya da abubuwa da yawa da ya ringa yi wata ran wani ya taba zawa majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin kauye ne ya zo da raƙumin shi sai anan abukan shi suna zaune suke cewa ka wannan raƙumin wa zai kyan nama sai ce kuna so in yanka muku suka ce kawai haka nan ka yanka raƙumin raƙumin mutum ya ce wallahi in yanka shi kawai tashi yanka raƙumin ya yanka shi kuma an ya kira aka kama aka gyara ya rarraba nama ya je mai kayan shi a share mutumin yana hutuwa ɗora hannu a kai yana kuka mazala sassalam da ya hutu ya ce mene ne aka yi wannan ihu yayi aka ce ainu aiman ne ya kama rakumin shi yanka kuma ya sarka da nama to ba allah na giya yake sha giya yake sha in ya zo majalisar mazala sassalam ya a ba shi kashi a zane shi wata rana sai wani ya ce mai wani ka tsinuwa ɗora mashi irin wanda ya ce allah tsine maka yana faɗin wannan magana manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mai la taf'al la taf'al kada ka sake kada ka ƙara tsinin shi li annahu yuhibbu Allah wa rasulahu kada ka ganshi haka yana san Allah da masan shi musulmi ne bai iya rabuwa ba a cewa mutum ba zai mutum ba zai aikata zunubi ba kada ka ganshi aikata zunubi wannan a zuciyar shi Allah ne da manzon shi a zuciyar shi kenan ka ga yake nuna maka wannan aikata zunubi bai ya hukunta mutum daga musulunci ka duba wannan giya tana daga cikin yadda aka cewa ummul khaba'is uwar zunubai baki daya saboda idan mutum ya sha giya ko zunubi yana iya aikata wanda ya sha giya ya fita daga hankalin shi biya yi ba ya yi zina ya yi sata ya zagi kaza ya yi kaza ya yi kaza shi za ake ce mata uwar zunubai amma ka ga malgari tusa ya ce mai a'a kada ka zage shi kada ka tsine mishi li'annahu yuhibbu Allah wa rasulahu saboda wannan bawon Allah yana san Allah da manzon shi bayan haka nan murihe da wannan masdari wannan hujja take nuna maka aikata zunubi bayya hudda mutum daga musulunci shine magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan an jira na tashin kiyama akwai wani wanda ake cewa al-muflis ya tambaye sahabbai kun san waye al-muflis suka ce ba san waye al-muflis su a matsayin su a wurin su gani suke al-muflis shine talaka wanda bai da komi bai da dinari bai da dirham shine muflis sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muflis talaka matsiyaci wanda ake cewa matsiyaci ba wannan da duniya ba wanda bai da kuɗi bai da kaza wannan ba talaka bane talaka hakikanin talaka shine wanda zai je ranar tashin kiyama ya je da tarin kayan lada kamar dutse sallah ce azumi ne sadaka ce zakka ce kaza ne kaya guda zai zo da su wa ƙarshe ta mahada ya zagi wannan wa aka zama da haza ya ɗauki dukiyar wannan ya zagi wannan ya taɓa dukiyar wannan ya zir da jinin wannan ya ma wannan ƙazafi ya abuki wannan sai a zo a ce mai tozo wannan aikin da ka aikata mai ta yi a banza sai a ce ku tattaro dukkan wanda ya cuta kowa ya zo ya zana cutar da aka mishi a ɗauko ladan shi a bashi wanda ya zo ce ya cuce ne shika a ɗauko ladan shi a biya shi ladan sai wanda ya amsuwa sallahe mai kyau sai mai wadda kake da tabbas ta amsu ta ji zana ka ɗauka wadda babu riya babu komi a cikinta mai kyau wadda allah ya amsa da tana rinka ɗauko ana biyan mutane dukiyar wani a biya wannan wani ka buge shi wannan ka zage shi wannan ka mai kaza wannan ka mai kaza to mi za ka ce idan dukiyar mutum miliyan 20 ce ka taba mutum miliyan 20 ka taba dukiyar su kowa mutum miliyan 20 ya zo ya tsaye gaban Allah ya ce ya Allah wannan akwai hakkina a wajen shi mutum miliyan 20 kuma ya yi tsaye yana jira a ɗauko a bashi a duniya Allah ya babu yaya babu ce a wannan dan uwa na san shi ko fartin mu kaza ko a ba wannan magana in dai baka yahe ba a nan duniya to mutum miliyan 20 misali misalin mutanen Nijar kowa ya zo ya tsaye ya kama wani wanda aka ba wani matsayi ya ja kudin mutane ya cuci mutane adadin irin wannan kudin a zo a yi tsaye a kan shi mutum miliyan 20 su ce sai an wuto ladan shi an biya da Allah yana iyawa to idan ya kasance rayuwa haka aka yi ta aka yi ta tarawa kuma aka mutu aka bar su aka zo aka yi walici da su a baya kai ka kwashi kaya ka tai da su lahira ka bar anan ana ballaja a sauran kuma zunubin kai kuma da ladan ka sa a kira idan ladan ya kare sai a ce to ina wanda suke da haƙƙi a wurin mutumin suke gamu ku ka zunubin ku ya su kawai a ringa ɗora mashi a ringa ɗora mashi zai tashi babu komi babu baɗin da ake cewa duk da cewa ba fasarar bace da larabci amma a hausa babin baɗinu kamar ya yi ɓata kalkal babu babu babu to wannan shi na fita mafilis to yanzu wannan hadisin yake nuna mana muhallin shayi inda a ce yin sata yana huta mutum daga musulunci ai daga an je kauta da wannan ya huta daga musulunci ma kwata-kwata wannan kuma yana shari bai cikin musulman amma ni da yake yana cikin musulman yadda aka miki sati yadda aka yi ramuwa inda cewa musulmi bane ba ma zancen ramuwa kenan don haka mu rike da kyau babin da muke magana da akan shi a yau shine magana akan cewa duk abin da ya shayi zunubi bayya hudda mutum daga musulunci abin da yake hudda mutum daga musulunci shine idan ka halatta zunubi idan ka ce giya halatta zina halatta riba halatta kaza halatta ne abin da Allah haramta to a lokacin nan ka kafirta musse ya mutu Allah ya ce haramun ne kai ka ce kai halaka ne ku cika muku kaza ta mutu ko wata akuya ta mutu ku ce kai ku yanka ku gyara ku cika muku to a lokacin da kai wannan magana in dai a zuciya tana ne halaka ne zance ne ake cewa haram ne to ka sani cewa ka sake kalmar shahada wannan shi ne abinda za mu tsaye a kan shi insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh